أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai ɗumbin albarka fatul majid da sharhi kitabin tauhid yau muna biyu ga watan zulhijja hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da takwas ga watan shida miladiya na da dubu biyu da ishirin da hudu hayo muna cikin babi na goma sha takwas babu ma ja'a anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi fi salihin mun kare bayani kan hadisin Abdullahi da Umar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuturuni kama atrat an-nasara ibn maryam innama ana abdun faƙulu abdullahi wa rasulu a bayanin wannan hadisi ya gabata za mu tashi kan fada inda malam yake cewa ƙalal musannifu rahimahullahu ta'ala duba shahi na 247 a cikin wannan bugu ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce maza Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ya ce iyakum wal guluwa ka shaidunku da huce gona da iri a cikin kowane abu inda aka ce ku tsaya ku tsaya fa inna ma ahlaka man kana qablakum al guluwu ku sani ba abin da ya halakar da al'ummomin da suke gabaninku sai huce gona da iri a cikin addini malam da ya zo sharhin wannan gaba kala hadal hadis wannan hadisi zakarahu al-musannifu biduni dhikri rawi malam wanda ya wallaha wannan littafi ya ambaci wannan hadisi ba tare da ambatan wanda ya rawaito shi ba galiban hadisin da ya gabata ga hadisin abdullahi da umar ne da sauran hadisai a nan malam kawai sai ce ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawahu al-imam ahmad wa tirmidhi wa ibn majah min hadith ibn abbas imam ahmad da imam tirmidhi da imam ibn majah wanda rahma Allah ta kara tabbata gare su sun rawaito wannan hadisin daga hadisin abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su wa hadha lafzu ahmad wannan kuma lafazin imamu Ahmad ne. Can da ƙasa mala ya ce rawahu aidan imamu Ahmad wa Abu Dawud wa inna maqtasara al-musannif ala ma huwa arja wa aqwa. Wannan hadisi imamu Ahmad ya fitar da shi haka da imamu Abu Dawud sannan kuma ya takaita malam ya takaita ne da abin da yayi zama mafi inganci da ƙarhin hadisi. Qala an ibn Abbas qala إمام أحمد رويت وناديس سيد عبد الله بن عباس قال يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مزالا وند سيدا يا الله دا منشن سكار تبتا أغريش يتي مغادات جم ساهية دا أكي جيوة تفرقو جمرة العقبة الكبرى bayan an taso daga arafa bayan magruba za a zo muzdalifa a kwana da sassahe sai a taho mina farkon abin da za a fara yi shine jiwa jifa ta farko ta ce jamratul aqaba al-kubra to da sahiyar wannan kuma ana so mutum in ya taho akan hanya ya tsinci duwatsun da zai jima da su kahin ya iso mina to shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi dan Abbas a wannan sahiya ta jiwa ta farko halumma ilqut li igaugawa ka tsinto min faƙultu lahu hasayat sai na cewa mazala sallallahu alaihi sallama ƙunƙwaye ‘yan ƙananan ƙunƙwaye hunna hasul haf su ne ɗan ƙunƙun da za a iya ɓalla da shi haza wannan shi da ake cewa hazu ka ɗora ƙunƙu a kan babban yatsa ka ɓala shi wannan tabi'a mazala sallallahu alaihi sallama ya hana ta domin wasa ne ya ce bari ya zaunanar da baya kashe miki kuma sai dai ya lalata ido bawo ya kaɓala ya hau kan idan ya tabali idan wani ta lalata mashi ido to shine yace hunna hasal haz falamma wada'na wada'ahun wada'ahunna fi yadihi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan 'yan duwatsu ko kunkwaye a hannun shi qala na'am yace haka bi amsali ha'ula'i da kwatamcin wannan ne za ku yi jiwa kada ku ɗauki manyan duwatsu ku ce za ku yi jiwa da su domin idan kuka yi haka nan ku wuce gona da iri in mutum ya ɗauki babban dutse ya jewa la'alla ya samu kan wani ya rotsa shi ya halakar da shi qala wa iyyakum wal guluwa fid din ka shedunku da huce gona da iri a cikin addini addinin Allah sauƙi gare shi kamar yadda Allah madaukake bayani idan ka ga tsanani mutum shi ya tsanantawa kanshi a addini amma ba umarni ne na Allah ba ko na manzo sallallahu alaihi wasallam abinda musulunci yake so a inda ya tsaida ka ka tsaya addini bai ya san dadi qala iyyakum wal guluwa fid din فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ku sani cewa abin da ya halakar da al'ummomin da suke gabaninku kuce gona da iri a cikin addini. Kala sahawul alamatul albani rahimahullahu ta'ala fi takhrij sunna ibn abi asim na wani hadisi ne ingantacce. Kala shekul islam shekul islam ibn taimiyya rahimahullahi ke cewa hada amun fi jami'i anwa'il guluwi wannan hukunci gamamme ne a cikin dukkan dangogin huce gona da iri fil i'tiqadat wal a'mal a cikin akidodi kuma da ayyuka inda aka ce a tsaya anan ba a so a huce gona da iri wa sababu hadha al-lafz al-am kuma sababin wannan lafazi gamamme ramyul jimar najiha jifa ta kunkwaye da za a yi dalilin haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo wannan sababi na lafazi gamamme wa huwa dakhilun fi kuma jifa ta shiga kalkashin wannan mislu ar-rami bil hijarat kibar misali mutum ya dauki manya-manyan duwatsu ya jifa da su bina'an ala annahu ablaga min as-sigar sai kawo hujja ce ai to wannan zai yi kai in na jefa zai zai yi nisa kuma ya shiga da gaugawa to sai dai kuma ya mance ba haka shari'a ta yi umarni ba umarni da kanana ta yi umarni yanda in ma ka jefa hadafin zai kai za su iya zuwa inda aka so su je sannan kuma ba za su raunanar da wani ba ba za a yi banna ba ثم علله بما يقتضي mujanabata. hadi man kana qablana sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi illa abin da ke bibiyan nisantar tafarkin wanda suke gabanin mu qala ib'adan 'an al-wuqu'i fi ma halaku bi kuma wannan ni ni ni sataswa ne ga abkuwa abkawa a cikin abin da dalilin shi ne suka halaka shine wannan huce gona da yi wannan musharakata lahum fi ba'dhi hadihim yukhafu alaihi min alhalak kuma cewa tarayya da su a cikin wani abin shiriwarsu to ana wa mutum tsoron halaka ya afka a cikin halaka kuma yadda muka ga mutane suna kwaikwayon bikin haihuwar isa alaihi salam a kuma dalilin haka nan mutane suka afka a cikin abeban da ya zamanto sabo ne mai ɗimbin yawa قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم malam wanda ya wallaha littafin nan yace kuma imamu muslim iya da wata ruwaya daban an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da mucin tsara tabbata a gare shi yace halakal mutanatti'un masu wuce gona da iri sun halaka qala ha salatan manzo sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗi wannan kalma so halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una halakal mutanatti'un malan da yazo sharhi qala qala al-khattabi imam al-khattabi yace al-mutanatti'u al-muta'ammiqu fi shay mutanatti'i kinnan shine wanda zai zurfafa a cikin komi a cikin wani abu ya wuce gona da yake almutakalliful bahas an wanda zai dorawa kanshi ya tsanantawa kanshi bincike a ciki ala madhhabi ahli alkalam ad-dakhilin fi ma la ya'ni absa tafarkin ma'abuta falsafa masu yan iya magana a cikin wanda ya shiga a cikin abin da bai dame su ba mutum ya ji labarin abu so yake a'a baya da alaka da labarin na amma so yake kawai sai ya ji ko menene a kai to wannan tanattu ne abinda baka da alaka zala sallallahu alaihi wasallam ta min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni na daga kyakkyawan musuluncin mutum barin shi abinda bai dame shi ba a saka ba cikin al'amari to bai dame ka ba kada ka zurhawa a cikin bincike menene akai menene yaya akai al-khadi'ina fi ma la tablughu uquluhum wanda suke kutsawa a cikin abin da hankulansu ba za su kai ga shi ba. Wa minat tanattu'i na daga cikin nau'i na huce gona da iri al-imtina'i min al-mubahi mutlaqan mutun ya hana kanshi abin da Allah madaukaki ya halatta. Kaya na ni'ima Allah madaukaki ya halatta kwata-kwata ya shi ba shi ba jin daɗi. to wannan tanattu'i huce gona da iri ne kallabi yamtani'u min akli lahmi wal khubz sale mutun ya ki kwata kwata yace bayyacin nama da biredi saboda jin dadi ne a huce ya haramtawa kanshi abinda Allah madaukaki ya halitta mishi wa min libsil kittan wal qutun yace ba sa ba kittani da wannan naka auduga kittan wannan zare na rama yake cewa kittan da auduga kaya na auduga irin wannan yace a baya saba wala yalbasu illa suf ba zai sa ba sai tufar da aka yi da gashin dabobi mai shi ma kuma na kananan dabobi wa yamtani'u min nikahin nisa yace a kwata kwata ma ba zai aure ba wa yazunnu anna hadha min az-zuhd al-mustahab kuma iya rayawa cewa wannan na daga cikin gujin duniya gujewar duniya wanda aka so a'a babban gujewar duniya shine mutum ya nisa da abeban da Allah madaukake ya haramta wannan shine zuhudu na kwarai قال الشيخ تقي الدين الشيخ تقي الدين رحمه الله yace بهذا جاهل ضال kuma irin wannan mutum da wannan ra'ayi nashi da tunani nashi jahili ne batacce ne anan magana malam ta kare wa qala ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kare tabbata gare shi kala yace qala al-ghazali imam al-ghazali yace wal mutanatti'una fil bahth wal istiqas wal istiqas al mutanatti'una wanda suke huce gona da iri a cikin bincike was istiqasas istiqasai wanda suka zamanto masu iyakancewa sai sun kware sun kai ƙarshen abu wakala abu sa'adat abu sa'adat yake cewa humul muta'ammiquna sune wanda suke huce gona da iri alghaluna fil kalam wanda suke huce gona da iri a cikin magana almutakallimuna bi aqasi huluqihim wanda za su kai magana ƙarshen wannan kinsu hulqumu wannan wuya cikin makogoro ma'khuzun mina an-nafqi an-naf'i wa huwa al-gharu al-a'la min al-fam an doko shi ne daga wannan lafzi na na nat'i kuma shine kogo na sama na baki can karshe wajen hanka thumma stu'mila fi kulli muta'ammiqin qawlan wa fi'lan sannan aka awaitar da wannan lafazi a cikin dukkan huce gona da iri sawa'un magana ce ko aiki ne qala an-nawawi imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa fihi karahatu at-taqarrur fil kalam akwai kyama na huce gona da iri a cikin magana bit tashadduqi da salo ko girman kai ko jiji da kai wa takallufil fasaha da to details mutum sai yayi kokarin ya ya iya magana a ce dai wani ya iya magana wasti'mali wahshil lughawi al-lughati kuma da mutum ya kirkiro magana ta halshi wanda za a ce a ai karin magana sai wani ba wanda zai iya irin wannan sai wani ودقائق العراب في مخاطبة العوام ونحوه إما زيوا متاني وند باسو دي إلمي مغانا تو سيا كركرو وانا أبو وند زا أيكا جمع ماكي أتي كاي أيب كذا سيواني وانا أبو إيادة تشكين تنطعي فتي قونا دي إلي قوله قالها ثلاثا فدشي دا مزالة صلى الله عليه وسلم سيدي فدونا سوكو كما عند عبد الله دا عباس سيتي أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات وزال صلى الله عليه وسلم يا ودونا كلمة سوء دمي مبالغة في التعليم والإبلاغ يا ودونا ني يا ميميتا سبدا كي متقا أكرن تسوى da abin da aka kwara mashi aka nanata mashi to wannan abu zai zamna a kanka in na tsawatarwa ne zaka tsawatu in kuma na aikatawa ne zaka aikata kuma ba zaka mance ba isa ya ce fit ta'alimin balagatan fit ta'alim wal iblaq faqad ballaga al balag al mubin lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isas da sako isaswa bayyananne salawatullahi wa salamuhu alaihi tsidayan Allah da amincin su kara tabbata a gare shi wa ala alihi da alayen gilan shi alu aqil alu ali alu ja'far alu abbas wa sahbihi da sahabban shi ajma'in gaba daya قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko kuma mun yi bayanin cewa mas'ala hukunci abinda zaka fadi ka kawo dalili wannan shi da ake cewa mas'ala kuma zaka ji suna cewa matsala a'a matsala daban mas'ala daban matsala ba ta da dadi na'am mas'ala kuma wannan al'amari ne na ilimi wanda zaka fadi wani abu zai zamanto akwai hujja a ciki wallahu ta'ala alam قال الأولى أن من فهم هذا الباب وباين بعده وبابين عفوا بعده تبين له غربة الإسلام wanda ya fahimci wannan babi na cewa mafi yawancin mutane sun halaka dalilin huce gona da iri game da salihan bayi cikin salihan bayi da babi biyu wanda suke bayan shi tabayyana lahu gurbatal islam a wannan kawaici na musulunci zai bayyana gare shi zai ga musulunci a yanzu ya zama kamar abu bako sabo kamar da babu shi domin idan ka rike gaskiya to mutane za su kamace ka za ta kai dan sabon addini alhali kuma sabanin haka nan wancan su ne wanda suka zo da abin da babu shi a cikin addini saboda an jahilci addinin in aka ce a yi na ƙwarai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai a ga kamar sabo ne shi sa mallan ya ce tabayyana lahu ghurbatal islam wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubil ajab kuma zai ga daga kudura Allah madaukaki na cancanza zukata da birkitar da su abin al'ajabi asaniyatu mas'ala ta ta biyu ma'rifatu أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين kuma za a fahimta cewa farkon shirka da ya abko a doron ƙasa kan shubuha ne san nagartattun bayi da aikinsu wannan shi kai ga mutane har suka yi shirka da Allah madaukaki idan ka ce to ai son salihan bayi iya da kyau bal ibada ce inda Allah madaukaki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb dukkan wanda yayi kiyayya da wani masoyi na to na mai shela da yaki nan san salihan bayi na daga cikin san abin da ake so na garin kwarai sai dai wannan so ba zai kai ga mutum ya huce gona da iri har ya zama to ya bauta musu har ya shirka da su asalisatu mas'ala ta uku awwalu shay'in ghayyira bihi dinul anbiya farkon abin da aka canza addinin annabawa da shi wama sababu zalika ma'a ma'rifati anna Allah arsalahu kuma da sababin wannan cewa al da sanin tare da sanin cewa Allah maɗaukaki ya aiko su. Rabi'atu mas'ala ta hudu, ƙabulul bida'i ma a kaunin shara'i wal fitar ta rudduha. Karɓar bidoyi, zukata suna son bida'a, za ka ga yadda mutane za su zagirce a kan bida'a ba sa tsayawa a kan sunan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. To shi ne malin ya ce, karɓar bida'a tare da cewa shari'a da fitra yanayin da Allah madaukake tabi'ar da Allah madaukake ya halicci mutum da ita tarudduha tana watsi da ita al-khamisatu mas'ala ta biyar anna sababa zalika kullihi majzul haqq bil batil sababin wannan dukkan abkuwa kai shirka mutum ya aikata ibada iya ganin ibada ce alhali kuma ƙarshen ta shirka ne sababin shi menene garwaye gaskiya da ƙarya ya gabata mun ce san salihan bayi ibada ce ko to amma kuma wannan ibada sai ta kai ga shedan ya rayawa ma'abutanta har sun kai ga suna bautawa wannan salihan bayi kenan nan su ibada ce sannan kuma nan shirka abu ne wanda ya zama to ƙarya ne fal awwalu mahabbatu salihin ta farko san salihan bayi وثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره أبو نبي شيني فعل أناس من أهل العلم شيئا ما أبو تا علمي وسما أبو تا علمي دزاس أيكة وانا أبو أرادوا به خيرا sun aikata wannan abin da mun suna nihin alkhairi fa zanna man ba'dahum sai wanda suka zo bayan su sai su yi zato annahum aradu bihi ghaira sai su yi zaton a'a ba wannan ba suka so wani abu ne daban kamar yadda muka ga da abin da ya kasance da mutanen Nuhu alaihi salam mutanen nan sun zo sun su nagartun nagartan wannan mutane ne da ibadar su ta kai ga su suka ce har a zo a sassaka wani hotonsa a jingine saboda aika tunawa da su su kuma su yi katinawa su ma su jajirce a cikin bauta kamar wa'anda wa'ancan mutane suka jajirce amma kuma daga ƙarshe bayan sun gushe ilimi babu ilimi shaidan ya zo ya ribanci al'ummar da ta zo bayan su ya kai ga su sai ce musu a'a wannan bauta musu ake ba wai dan wancan ba as-sadisatu mas'ala ta shida tafsirul ayati allati fi surati nuh nan sai ce surati nuh akwai fi da ya tsallake akwai tafsirin ayat da ta zo a cikin suratu nuh alayhi salam asabi'atu mas'ala ta bakwai jibillatil adami tabi'a ta dan adam fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batil yazid kan cewa gaskiya tana raguwa a zuciyar shi kuma ƙarya tana daduwa gaskiya tana mutuwa ƙarya tana yaduwa wannan tabi'a ce ta dan adam zaka ga mutun ya rike ƙarya gam gam gam sabanin rukon da zai yi da gaskiya asaminatu fihi shahidan lima nuqila an salafi anna albid'ata sababul kufr akwai karara abin da ke nuni kan abin da aka cirato shi daga manya-manyan magabata cewa bid'a sababi ce ta kafirci tana kai ga mutum ya aikata abin da ya zamanto kafirci idan mutum ya zamanto saboda san nagartattun bawa ya kai ga shi ya ce Allah ne har ya bauta mishi ka ku tabbat wannan bid'a ta kai ga shi abin da ya zamanto kafirci ne التاسعة مسألة تترى معرفة الشيطان بما تقول إليه البدع ولو حسن قصد الفاعل sanin shaidan da cewa abinda bid'a take kai ƙarshe zuwa gare shi ko da dai ma'abocinta ya nihe abin da ya zama to alkhairi su tari mutum ba wai ko da wani lokaci bane kaso wani alkhairi kuma wannan alkhairin ya tabbata ya kasance alkhairi a'a alkhairi shine abin da shari'a ta ce alkhairi sabanin wannan bakka lissafa shi alkhairi at-tasi'atu al-ashiratu mas'ala ta goma ma'rifatu al-qa'idati al-kulliyati wa huwa an-nahi an al-ghuluwi wa ma'rifatu ma ya'udu ilayhi shine sanin ƙa'ida ga mamma, wahiya an nahayu anil gulu, hani game da huce gona da iri wa ma'arifatu ma ya ulu ile, kuma da sanin abin da huce gona da iri yake kai ƙarshe. Alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya, madarratul ukufi alal qabr akwai cutaswa ta tsayawa da sunan bauta akan kabari li'ajali amalin salih saboda dalilin aiki da garna kwarai. الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها هني جمد ɗaukar gumki ko da ba a bauta mashi a sassaƙa wani hoton mutum ko wata dabba a jingine ta kuma wannan na da kyau musamman ma mata masu ƙawa da irin wannan abu wanda za a zo a hoton giwa ko doki ko mutum ko wani abu a zo a sanya shi daki a jingine ko da dai ba a bauta mishi to wannan gusar da shi shine mafi a'ala domin wancan mutane da suka sassaka gumaka munwa gare su ta kwarai amma kuma mai karshen ya kasance sai aka kai ga ana bauta mishi الثالثة عشرة مسألة تقوم شاوك معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها sanin sha'anin wannan kissa kuma da tsananin bukatuwa ya zuwa gare ta duk da cewa mutane sun rabkana game da ita arabi'a ta ashara mas'ala ta goma sha hudu wahiya a'ajab wa a'ajab mas'ala ce wadda ta yi ba da mamaki mafi muhimmanci qira'atuha iyaha fi kutubit tafsir karanta wannan kissa a cikin littattafan tafsiri wal hadith da hadisai wa ma'rifatuhum bi ma'anar kalam kuma masu karanta ta sun san ma'anar wannan magana wa kaunullahi kaunullah hala bainahum wa bainal qulubi kuma kasancewa Allah madaukaki ya shiga tsakaninsu da zukatansu hatta taqadu anna fi'la qaumi nuhin afdalul ibadat ha aka wayi gari mutane suka kudirce cewa abinda mutanen annabi nuhu suka aikata shine mafificiyar ibadodi واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال suka kudiri cewa abinda Allah madaukaki da manzaji suka hana shine wanda ya halattar da jini na mutum da dukiyar shi kina suka birkitar da ma'anar guda biyu al-khamisata ashara mas'ala ta goma sha biyar at-tasrihu bi annahu lam yuridu illa illa shafa'a akwai ƙararrawancan mutane da suka aikata abin da suka aikata ba abin da suka nuha sai suna neman ceto ne a sadisa ta ashara matsala ta goma sha shida zannuhum annal ulama allazina sawwaru suwara aradu bi zalika sun yi zaton cewa wa'ancan malamai da suka sassaka wannan hotuna sun yi tamanin abin da sun nihi abin da suke aikatawa ne السابعة عشرة مسألة تقوم شابكوي البيان العظيم في قولي أكوي بياني ميجرما أتشكم فدا مزالة صلى الله عليه وسلم ديتي لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم kadda ku wuce gona da iri game da ni ku daga na matsayin da ba no ba ku ba na matsayin Allah kamar yadda Kirista suka ce Isa suka ba Isa dan Maryam matsayi na Allah suka ce Allah ne kuska kuma suka ce dan Allah ne fa salawatullahi wa salamuhu ala man ballaga al-balagh al-mubin tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a bisa wanda ya isa su da sako isa suwa shine manzo sallallahu alaihi wasallam asamina ta ashara mas'ala ta goma sha takwas nasihatuhu iyana bi halakil mutanatti'in akwai nasihar manzala sallallahu alaihi wasallama da ya mana game da halaka ta masu huce gona da iri a cikin magana ko aiki attasi'a ta ashara masala ta goma sha tara at-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusiya al-ilm wannan gumaka ba bauta musu ba har sai da aka mantar da ilimi ya zamanto masu ilimi sun gushe sun mutu sai zamanto jahilai ne suke jagorancin al'umma sai zamanto an wayi gari har sun bautawa gumaka fa fiha bayanu ma'rifatu qadri wujuhi wujudi wa madarrati faqdi akwai bayani game da wannan kan matsayi na samun ilimi samuwar ilimi rayuwa ce ta duniya da lahira kuma rasa shi to wannan cuta ce al-20 mas'ala ta 20 ta karshe anna sababa faqd al-ilmi mautul ulama cewa sababin rishin ilimi shine mutuwar malamai kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin hadisi ingantattu sai mu tsaya kan wannan za mu tashi kan babe na goma sha tara insha Allah abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kun yi tarayya akan ƙarya shi ko Allah madaukaki na cewa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan na'am in ma ba za ka ce ba dauki ka kai ƙarya to kai kaka karka taimaka mishi na'am na'am kan wata wani shahi ne قال الجبلة بالكسرتين جبي ده كسرة قدابي فلام مشددة وكخشبة أيضا ده لام ودى تكي ده شدة كونا خشبة أيضا الخلقة والطبيعة إتتي حالتا ده طبيعة ده الله مدوكا كيا حالتش متن الله يا سنيا حالتش متن ده سنك dukiya da ƴaƴa da arziki da abin da ya kamata haka wannan jibilla ce Allah ya sanya shi mai son mulki ne da abin da ya kamata haka wal ma'ana anna al insana majbulun ala nuqsan al haqqi fi qalbi to Allah madaukaki ya halicci mutum akan tawayil gaskiya a cikin zuciyar shi wa ziyadatul batil da kuma da duwal ƙarya illa man rahimallahu wa anzala fi qulubihim al sakina cewa anda Allah madaukaki ya rahamce su ya musu rahama kuma ya sabkar da nutsuwa a cikin zukatansu wa wa fataha basiratahum kuma Allah madaukaki ya bude basirarsu bi nuri hidayatul qur'ani was sunna da haske na shiriwa ta alqur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantatu fa inna imanuhum la yazalu yazid wa la yanqus irin wannan mutane imanin su bai ya gushewa iya daduwa bai ya raguwa na'am wallahu ta'ala alam Yeah.